Fatiha da salatul Fatiha. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والكافر بنظرة تأتي لنا بالزفر يهودا sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu menene ruhi ya menene ruhi kamar yadda mutanen maka kuma su kuma suka tambaye shi menene ainihin wata ya yake zama jinjiri ya sallaka anil lahilla to su kuma yahuda su kuma suka tambaya su kuma menene ruhi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amsa kullahun ga ya musu ar-ruhu min amr rabbi ruhi yana daga cikin lamarin Allah ai ilimi yana daga cikin ilimin Allah la ta'lamuna hu ba san shi ba ko ko an gaya muku ba za ku fahimta ba wa ma utitun ayyuhal yahudu abinda aka ba ku yahudawa min al-ilmi na daga ilimi da ilimin ruhin ko duk wani ilimi ma da aka ba su kuma lallai an ga turawa suna tasarrufi da ruhi yanzu suna yin tasarrufi da ruhin za su iya kirawo ruhin wanda ya mutu ma da daɗewa a yi magana da shi a yi komai abubuwa dai gashi nan in kana kallon fina-finan su na majin da wai za ga suna yi tahabirul arwahi shi ake cewa da kuma magana isai za su iya akwai abin da suke yi mutum ya zama ya fita daga hayyacinsa ya kama barci amma kuma za a iya magana da shi za a iya cewa ya tankwashe kafarsa ya tankwashe ya bude kafarsa ya bude zai a tambaye shi ko menene ya faɗa da abubuwa dai da suke yi duk gabaki da to to duk wannan abin dai da suke yi ba a ba ku sani daga shi ruhin nan ba ko ji ilimi ma sai dan kaɗan illa kalilan sai dan kaɗan to wannan kenan ayar idan ka dube ta wato wani irin ilimi wani irin ilimi aka tambaya qur'ani course ne kala kala ilimi ne fanni fanni za ka ga qur'ani yayi magana da wani abun ma dan mutum ya san fiqhu ko ya san tafsirin ma ko ya san larabci ma ko ya san menene duk da zai gane me aka ce ba sai dai yayi ta'abbudan ta'abbuji dan bauta kawai kuma ya fassara shi yanda yake ya bashi wayansu malaman sun kutsa sun yi magana dan iya abin da Allah ya fahimtar da su wayansu sun dace wayansu kuma ba su dace a ciki ba to wannan yana daga cikin abin da dan mutum ya san tafsirin ya iya larabci ya san kaza kaza in ba Allah ya fahimtar da shi ko sun ba ba zai iya ganewa ba yanzu Allah ya ce ma ujitu min qulir ruhu min amri rabbi ruhu yana daga cikin lamarin Allah to a zahiri sai ga kaman ba a ba da amsa ba Allah ya bar wa kansa sani a'a rai yana daga cikin lamarin Allah ka ku kuda ciki a zahiri kaman ba a ba da amsa ba amma wanda ya san fannin ya san Allah yana da alamul khalqi da alamul amri Allah yana da alam na khalqu Allah yana da alam na amru to alam na khalqu shine wanda ake gani halittar da ake iya gani halittar da ta faru daga rakkaba wa'insu sinadarai ne aka rakkaba su wannan halittar ta faru to shine alamul khalqi amma halittar ta faru ba daga wani sinadari ba daga kun ya kun ne na Allah tabaraka kalma ce wa kalimatuhu alkeha ila maryam annabi isa ba jiki ne na dan adam ba ba dan ma manin sai da maryam ba da annabi isa kalma ce zai iya shiga ta bango zai iya shiga da shi kawai kalma ce kalma ku sauti ne kawai abu ne da ba jiki ba yanzu duk magana da muke magana ga tana fitowa amma ba za ka ganta da ida ba amma da Allah zai yaye ma kuma sai kaga haskenta sai kaga haskenta duk gaba kida to saboda ka to annabi isa ma kalma ne ba dan jikin mahaifiyarsa ba da dan haka ma da yake kalma ne jikin mahaifiyar tasa Allah ya kwashe shi ya jefa wa daga yanusu kamar yadda muka karanta amma kalmar ta koma zuwa ga Allah bar rafa'ahu Allah ilai dole ne annabi Isa ya sama ba zai yi kasa ba dole ne saboda in dai kalma ne kalma ko dai ka koma wajen wanda ya yi ta duk gaba da to dan haka duk tasbihan da muke da duk zikiran da muke da duk karatun da muke in sun fito ba wai shikenan sun bi iska ba a'a sun fito a kalma a ruhi su suke zama mala'iku su suke zama mala'iku su ne abincin mala'ika kaza shi mala'ika eh, tasbihi shi ne abincinsa da ƙanshi da abu abincin da kai in ka haɗa shinkafa da salad da kaji da wane ne kai kana ganin abin daɗi da shi ko mala'ika ka shi ne a wajen shi ka ƙanshi shi ne eh, ruhi yake nema da wannan zikirai da wannan karatukan qur'ani da kaza duk mala'iku ne duk kalma ce suna nan har ba gan su ba saboda haske ne ba za a gan su ba amma an kana yawan yin su za a ga hasken a jikinka komai bakar fatan mutum sai ka ga wannan hasken addini din haka kuma a share a share batsa fitina da kaza kaza ita ma kalma ce amma kuma bakar kalma kalimu tsayibu ilayhi yas'ad wajen Allah yake amma ba kalma kuma ita kuma shaydanu za ta mutar da Allah zai nuna yana ta shaydanu ne ga sunan a'udhu billahi da yawa haka mutum ya zo mutuwa zai ga duk wannan zikiran da yake da ga wannan rundunar mala'iku kyawawa da kaza kaza su zo su ta shigowa da sanar Allah ta kafu wala ta ba mutum zai ce to wai ku ina kuka san ni irin wannan abu da ake ta yi kuna ta ai na na auliya kun fi hayati duniya rayuwar da kake a duniya ai duk muna tare ai wannan zikiran da kake yi da wannan kaza kaza duk shi ne Allah ya nawa za a ce mutum ya faɗi kalma kaza Allah zai halicci mala'iku amin in ka faɗa sai an halicci mala'iku adadin arafan ta biyar su dinga neman ma gafara to haka mutum lalle zai ga rundunar mala'ikun da bai taɓa zata ba ma saboda alherai da yake karatukan Qur'ani da yake to wannan kalma ce da haka dole ne annabi Isa alaihi salatu wassalam ya koma zuwa inda ya fito saboda kalma ne wa kalimatuhu alqiha ila maryam to ba dan ma za dan a iya zama da shi a iya gaisawa da shi ya iya kawo Allah ya hada shi da manin mahaifiya shine wannan jikin nasa da haka halayensa duk mun yi yake jikinsa to duk abin da aka halicce shi daga nature daga wani sinadari wannan shine wannan za a iya ganin sa ko a iya ilimi a san shi ko a iya kaza kaza amma duk abin da ba daga nesa bane ba daga wani sinadari bane wara'a ɗabi'a da suke cewa duk abin da wara'al madda bayan duk wani abu da zaka iya taba ne wayannan abubuwa guda biyar ba za su iya taba shi ba za ka iya shafa shi ba za ka iya dandana sa ba za ka iya ganin sa ba za ka iya jin sa ba ba za ka iya lasarsa ko ko ka dandane shi ka ji ba abubuwa dai guda biyar duk ba zai gani da wannan ba to wannan suke cewa wara'a ɗabi'a wa'yansu malaman da kawai ilimin shari'a kaza fassara suka sani suka ce duk wannan hira ne kawai wa'yansu zindikan kiristocin nasaran ma suka ce karya da su sai abin da idansu ya gani sai abu wa'yansu kuma daga cikin malaman sun yi imani ko sun sani ko ba sani ba amanna in dai tun da Allah ya ce dama yana daga cikin akida an tumina billahi wa mala'ikati kai imani da mala'ikunsa kuma yana daga cikin aqidan mu babban shaidar da Allah ya mana tun farko allazina yu'minuna bil ghaibi su suke imani da ma gaba an abin da ya buya ya faku daga gare su wayannan duk yana daga cikin to duk alam na arshi al'arshi da kaza kaza da za ka karaɗe sai ka gama ba ganta ba wannan rabbul arshil azim ta yakutun da ta lu'lu'u amma kalma ne alamul azim idan ba zai gani ba amma Allah ya yi ma sai ka ga abu gashi nan ba adadi duka baki da wannan shine ya san to to wanda Allah ya buɗa mar ya san wannan alamul asiri din nan kayalu mafarki yanzu kana mafarki ka ga garuruwa ka hau motoci ka ci duka ko ka samu kuɗi ko ka ci daɗi ko ka ci wa yanzu wanda yake zaune kusa da kai ka me gani kai kai ya gani kana ta mun shari ma kana kai kana nan kana sauran harkoki kai ma da ka tashi sun watsi yanzu ka dawo alamul kalki za ka shiga alamul amri za ka iya karatu ma za ka za iya baka abu ma ka- ka- in na Allah ne ma ya ba ka kaza kaza Wa- wani malami ya yi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi madara ya sha ya tashi ya gaya malamai malamai suka ce to ma'ana fassararsa ma'ana ya baka ilimi yace wani ilimi manzo Allah madara ya bani da gaske ne bari ma in amai ku gani da ya amai sai gashi yana aman madarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi saboda tsabar gaskata haga kuma ai ko ma ba annabi sallallahu alaihi wasallama darajarsa ba ko ba wannan malami wali da darajarsa ba yawa mu ma mukan yi mafarki mun sadu da mace a cikin mafarki ƙarya ne ba amma kuma ka tashi duka ba jikin kuma dole shari'a ta hau kanka sai ka yi wankan janaba ƙarya ƙarya fa mafarki ƙarya ne wannan matar ƙarya ce amma kuma ita zama gaske kuma dole sai ka yi wankan janaba duk gaba ɗaya wani ya kamo wani ya yi mafarki dan ya yi mafarki ya yi mafarki da uwar wani ya sadu da ita shi mafarki ina ruwansa komai ma zai iya faruwa ko uwarsa ma zai iya gani ya mafi an ce malaman fassara mafarki ibn sirina ya ce duk wanda ya mafarki ya sadu da uwarsa ma'ana zai yi hajji wannan shekara kenan dan ya shiga ummul qura uwar garuruwa ma'ana ya shiga uwarsa ma'ana zai yi hajji ji wani irin mugun abu amma kuma ya zama abu to to- to sai wannan mutum ya mafarki ya sadu da uwar wani sai je gaya masa wani kaga abin da na gani ka kai ko na gani ai mafarki ne ka ji ka ji ga abin da ya faru uwata ka yi zina da ita ai wallahi sai an yanke ma hukunci alhamdulillah ka taba aure wallahi sai an jefe to mabarki yake ina ruwa ba dai haka mun ba in mahaukaci ne ka ka kara to ya shako shi sai na ali ne shugaban kasa wannan lokaci ya kashi wajen sayan na ali Allah ya sa wajen malami ya kashi da wani ne zai kore su imamu wannan mutum ya ce ya sadu da uwata kuma ya yi aure kaza wallahi sai an yanke ma hukunci sai na Allah ya ce ito gaskiya ne duk mai aure in ya sadu da matar da ba tasa ba lalle ne a yanke ma hukunci kai ya- ka ka- gaskiya ne kai haka sai na Allah ya ce kaga ikirari kenan ba ba neman shaida ba neman shaida ikirari kenan to ya dace a jefe ka zo abu kamar ma za su yi na alidai ya maganin kuma wancan zo tsaya a rana sai mutum ya tsaya a rana inuwa su kasa kasa sai ya ce da shi wanda aka sanda wasu da ya ka ebo duwatsu ka jajjefe inuwa dama inuwa ce sai abu dama inuwa ce sai abu ba shi ba ha? amma ka ga inuwa ce sai abu amma kuma dole in ka kawo kuma dole in ka sai sai ka yi wa wannan jikin wanka ba ruwansa kuma ba laifi amma dai aika shi kuma inuwa ta yi aiki har yau to yanzu wannan jiki hukunci jibi abinda inuwa ta yi ya hau hukuncin jiki to wannan inuwa shine alamul alamul amri wannan jikin shine alamul qalbi kaga inuwan nan ta yi abubuwa to yanda ga inuwan nan da aka da jikinka da kaza kaza to akwai inuwa mai haske din kuma mutum din sosai shine inuwa ka ta jikin madubi inuwar ka tana na bakakirin ce ba za a ba sai dai a ga wani gungurin dodon abu ba za a gani amma yanzu ka je ka kalli mudubi inuwar ka ce amma ga ta ga kai din ne sosai inuwar ka ce ka kalli mudubi za ka iya ganin gidanka za ka iya share nan kaza kaza kaza kai ne ba kai ba ne kai ne ba kai ba ne kai ne saboda in ka fita daga mudubin shi ba- wannan ba zai zauna ba ba kai ba ne sai da aike ga ka an kuma gashi tana hukunci to to a karatu ne mai yawa kan ma mu je inda kuma dama rikici ne da haka ma wa utiti min ilmi illa qalila ka aje rikicin wani abu to akwai abubuwa da yawa haka to yanda kaga haka yanda kaga haka to wani kuma ba sai da muduwa ba sai da kuma ba shi ko zai iya ganin ka kai din wancan inuwa ta kanta ciki ran naka a ciki zai iya ganin sa ya tasarrufi a ciki ya yi kaza da shi ko kwa to wani kuma ba sai a cikin mudumin ba zai iya tubuwa ya zama biyu ga ga shi din ga ga wannan inuwa din ga shi din ga wannan inuwa din to wannan turawa suna ta iya abu annabawa su yi da mu'jiza bayan Allah su yi da karama eh, boka irin a matsafa da kaza kaza su yi da tsafi majin da suke ce masa su yi da tsafi da komai kaza to to wannan kenan barahama yanzu mutum zai iya da- suna nan irin sufizin na indiya manya eh, sai ga mutum ya yi- ba su da addini amma sun iya wannan halwoyinsu da duk irin wani abu za ka ga ana nuno su hindusi din nan barahama za ka ji an ce wannan ya yi- mutum ya yi baccin shekara goma sha ɗaya wani ya yi baccin shekara goma wani ya yi baccin shekara goma sha biyar akwai lokacin da aka sa a jarida shi wani ya tashi daga baccin irin wannan yan barahama din ne ya tashi daga baccin shekara goma sha shida bai ci ba bai sha ba bai komai ba kuma bai mutu ba bai mutu ba sai dai an ajiye shi a wajen da ya tashi daga baccin kuma yana ta kawo musu abu akwai irin wayannan abubuwa duk za ka yi karo da su duk gaba ki da to mutum dai kowa iya ƙarfinsa wanda dai karatun alwala karatun sallah karatun kaza kaza kan ma ka shiga wannan waje ka aje ma a kwakwalwa ka ta buga to wanda kuma kowa iya ƙarfinsa ilimi dai gashi nan qur'ani tibyanan ne qur'ani tibyanu ne gashi nan to kowa kuma iya ƙarfinsa zai dinga kwasar bayanu a ciki amma qur'ani tibyanu ne ga abin nan a tankare ke kuce ga ta nan kowa iya karfinsa zai ɗan ebo wani ya je teku ya ebo lugu wani ya ebo gwal wani kifi zai je ya yo su ɗan karfasa ɗan ƙanana ƙanana wani shark ma zai je ya yo su gashi nan kowa iya iya karfinsa to wani wanka zai je ya ɗan ebo ruwa bokiti gefe yi wani waɗa a tekun zai kowa iya karfinsa to wannan kenan to kaga wanda ya san wannan ya san kullu min amri rabbi rai yana daga cikin amru an ba da amsa idan yahuda nan malamai ne suka tambaya da yanzu san Allah ya ba su amsa illa yanzu kuma tasarruf aiki da shi ba a ba ku ilimin aiki da shi ba sai ɗan kaɗan lalle za ku dinga aiki da shi za ku dinga aiki da shi dan adam abubuwan jikinsa ana yi aiki da iska tura sun san ilimin iska oxygen dinta da carbon da oxygen dinta wanda ba oxygen din ba gubarta da wane ne ji shine wannan makamashi da ake yi da kaza sun san za a iya ga inda za su iya kone wa ƙasa oxygen gaba ɗaya a barbaɗa hoda oxygen zai iya kone nan da nan ko miliyan nawa ne su mutu ga yadda za a iya kone kaza sun iya wannan sun san ƙasa ga yadda za su iya fito da uranian da wani duk wannan abin da muke ji ka dinga jin abu ma kaman almara ba ma gane wai me ake faɗa ne ba amma saboda nukiliya sun san ruwa jika abu sun san iska ƙasa ruwa tsire-tsire sun san tsire-tsire shi ne suke ta wannan magunguna da waɗannan abubuwa da shi to babban ilimi jikin ɗan adam ɗin abubuwa ne iliminsa gashi nan kai kwastinsa daban ido kwastinsa daban kunne course ɗinsa daban, department ɗinsa daban, likitocinsa daban, haƙori course ɗinsa daban, department ɗinsa daban, hanyoyin jini, hanyoyin komai na ɗan adam. Ɗan adam ya fi ƙarfin wai a ce an haɗa course ɗinsa gaba ɗaya. To wannan kenan. Duk wani abu da suka gani a alamul kalki in suka zo jikin ɗan adam shi ma kalkun ne sai su ga biliyoyin wannan, biliyoyin wannan. Amma kuma babban lamari da shiga kuma ruhin dan adam din ruhin dan adam din da shi kuma wannan to fage ne mai yawa mai yawa mai yawa dan daga nan ma za su shiga ruhul kulli rai na duka din ma duka baki da to to wanda ya san wannan ya san ya dan bai shiga dan ya san an ba su amsa kuma ujitin ya san an ba su amsa to haka kuma malaman shari'a din suna cewa a'a wayansu daga ciki malaman shari'a a kan wanda ya kutsa ya magana cikin ruhi saboda Allah ya ce kullu ruhu min amr rabbi ma'ana min amr rabbi ba shigar wani a ciki kenan Allah shi ya sani kuma komai ilimin da aka ba mutum dan kadan aka ba shi ma'ana ba zai iya magana cikin ruhi ba to imamu gazali yana daga cikin wanda ya keta wannan doka ca ba haka bane imamu gazali ya keta to su baye su kuwa su ba wai karatunsa na takarda ko na kaza su ko faratikal suka yi su ko aikatawa suka yi su ko su din ma ba duka ba dan abu ne su ko aikatawa suka yi ga baki daya har Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ya musu kashafi ya nuna abin da zaka ce an bude min ido an bude min ido su Allah ya musu kashafi suke ganin abin faratikal duk wannan abin da turai yake su suna yi amma ta karama annaba na yi na mu'jiza su mawaliye suna yi ta karama duka baki da to da mutane suka so maganin irin wannan abu da annaba suke ko irin wannan abu da waliye suke yi duka baki da hatta ma tabdili mutum ya canja daga halitta sama baddalna amsalakum tabdilan Allah ce zai da na ga dama zan iya canja ma halitta ta ku canjawa duka baki da har ma bawan Allah ko annabi ma zai iya canjawa ma ya shiga wata halitta gaba daya kamar yadda yan tagwaye su yan tagwaye ko waliyai ne ko ba waliyai ne ba suna iya canjawa ma din ko su zama maciji ko su zama kunama ko ko galibi akwai dabarar da ake alalata abu za a ga inda yan tagwaye a kusa da gida ana cewa to Allah ko in kun ga wani abu ko maciji ko ka a daka kila zai iya zama ran shi dan tagwayen ne shi karamar Hassan da Hussein din karamar tagwayen da suka zama su suna wannan walitaka suna iya canjawa to walin babba ma ba dan tagwaye ba zai kai abin da nawa ne wajen da su canja su zama wani dabba ko su zama wani abu ko su zama ko gan su tili da yawa duk ga baki da wannan duk ba tsabi bane wannan duk ba majin bane abu ne tabbatacce amma gawa ga wanda ya sani to shi wanda bai sani ba imma ya huta wajen mutane ya huta wa ransa ya huta wa Allah ya ce wannan abu ya fi ƙarfi na ban sani ba kuma ba ma ba dole ne in sani ba ba shari'a ba ce tsarki alwala wankan janaba kaza kaza da za a ce dole ne ban sani ba dan fitina ya jawo kansa kunyata wajen malamai ya jawo zuciyarsa faɗa kullum da tsacin zuciya ya faɗa a idan Allah Allah ya azabtar da shi ya shiga jahannama dan da Allah yake faɗa wanda zai ce ƙarya ne duk damfara ne duk kaza kaza ne oh ƙarya ne damfara ne ma Allah zai ce ka ce ni ne ban iya ba kenan ni na faɗa to to wannan kenan to su wai su malaman suna ganin ma a'a kan ma ai magana dai ba sun ce wai babu bane in to amma dai ba wanda zai san wannan kaza to amma gazali kamar da imamu gazali ya yi littafai da ya abun mamaki ne a cikin musulunci abu hamid al-gazali kwarai da gaske to su baye kuwa ko dan kankanin sufi ma yanzu ya fara shiga da Allah ya bude masa sai ka ji ya faɗi abin da irin imamu gazalin nan ne iya gane shi a abin sa duk da dai gazalin daga karshe shi ma ya shiga hannun su ya tarbiyantu da irin tarbiyar su to in kuwa aka zo bangaren sufaye wo nan ko ba magana ga wane ne jiya lidin na yayi littafi insanul kamil wannan littafi in ka kalle shi to za ka san Allah mai iko ne saboda ga abubuwan da ya kawo da abubuwan jinsa in ka dubi tuhatul makiya ta muhiddin bin al-arabi hatimi in ka dube ta za ka ga abubuwa masu ban mamaki da kuma labarin waliyan sannan ga littafi wanda shi ne kusan ƙarshen wanda aka yi a wannan karnin namun karni na 20 din nan karni na 14 din nan duk da yau da buga shi karshen buga shi yau shekara saba'in da buga shi wannan littafin an ruhuwa mahiyata ɗan ɗariƙar bayuniya shi ne ya yi to in ka ji abubuwan da yake faɗa da abubuwa in su ne ya san wannan mai sauƙi ne kaza kaza da amsar da yake ba wa turawa da fata maganganunsu da gyara wata magana tasu da tabbatar da wata magana tasu za ki mamaki da irin tashakkuli na waliyai da ya dinga kawowa bare kakansu shi bayuni din shi ma wata ɗariƙa ce mai zaman kanta shehin ɗariƙa ne misra yake ya shekara wajen ɗari biyar da ta shige ya rasu shi bayuni din to shi ma in ka ji abubuwan da yake gani ya yi da Allah ya nuna masa bala'ikan kulhuwallahu yana yin zikirin samadiyya in suka ce samadiya kulhu Allahu yake ga ya faɗi kashafin da Allah ya nuna masa sai da Allah ya nuna masa mala'ikansa da komai da abubuwa da wannan kuma an shiga wani fanni ga baki da to kuma shi irinsa dai har yau akwai bakin kuma mai duhu yana da kyau akwai mai kyau akwai mara kyau shine kuma na yan aljanu da yan wurdan aljanu da kaza kaza da kaza har ya so maganin aljanin kuro-kuro har ya so ta'amala da shi akwai bawan Allah wanda ba za su iya sa shi ya bar shari'a ba ba za su shi taimako ma zai manya-manyan waliya da manya-manyan bayan Allah sun karbi karatu wajen aljanu ibn al-hajj ne madhalu ya yi karatu wajen ismailu katim aljani ne babba daga cikin rauhanan mala'iku akwai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jinnin nasibina akwai tabi'ansu akwai manya-manyan malamai manya-manyan waliyai da abubuwa duk gaba gida to inna Allah ne kuma nan zai bi to in kuma kawai kazani ya dan gwani kuma nan za a shiga dai kazance kazance da sunan ba za a yi sallah ba ba za a yi kaza kaza ba dan gidansa ya dinga ganin wayannan abubuwa ya dinga ba da magunguna wanda ma ya dan ya amfanar da wayansu kenan Allah Allah shi ya san hukuncinsa ya babba da magunguna in an aljanu sun kama mutum shi za a je wajensa ya ba da magunguna wayansu kuma sai dai su cutar ma su cutar da mutane su dinga sa musu cuta to su ma kuma yanda annabawa da waliyai suna da ƙarfin kowane mala'ika ne su kira shi annabi yana da ƙarfin ya iya kira kowane irin mala'ika ne muna da kiristoci jibril ya zo annabi yaqub ya kira mala'ikan mutuwa ma ya ce ina tambaya ka dauran yusufa yace wallahi ban dauka ba to yana ina yake ba aiki na ne wannan ba ni dai ban dauka ba amma yana ina yana ina wannan kuma su mika ila aikin su ne wannan a wani dai wallahi ba aiki na bane amma dai ni daukar rai dai wani mutum da ake cewa yusufa ban dauka danka dan yusufa dan yaqub jikan ibrahim kaza kaza ba shi a cikin littafi na ban dau wannan ba yana nan amma za a haɗu da shi shi ma akwai lokacin da zan dauka amma dai yanzu ban dauka ba to bayan Allah wannan mu'jiza ta annabi kenan bayan Allah suna haɗuwa da wannan ba tsoro in karatu ya daga abu shehin mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa a Sudan zawiyar mudassirin mazzu da suka nemi ya faɗi rijalus sanadi dinsa to ya faɗa yana daga cikin su shehu mu Abdalawi shehu Abdal dama sai suka yi rudal ayyashi shehu Abdalawi Abdalawi ya karɓa wajen Ali Tamasini Ali Tamasini ya karɓa wajen shehu Zalu mubasharata abdalawi yana daga girman sa ya haddace futuhatul makiya kaf shi da ka ike shimtar futuhatul makiya su kulan nan nata da futuhatul makiya wani irin littafi ne na tasawuf da muhyiddin bin al-arabi hatimi karni ya zo ya zo karni na biyar karni na biyar ko muhyiddin bin al-arabi hatimi ishbiliya garnada nan aka yi shi spain anan aka yi shi ya kewaye kasashen musulunci ya yi talibai ba a taɓa gani wanda ya talibi irinsa ba muhiddin bin arabi hatimi radiyallahu ta'ala an ya rasu a dimishka kabarinsa yana nan a dimishka akwai ɗariƙarsa katimiya sunan sunanta kenan to muhiddin bin arabi yana da littafai da yawa malamai akwai maganganu kansa wayan su ce kafin wayan su a shine karshen musulmi ma wayan su zahabi ya ce in ba kafiri bane ba kafiri askalani wanda ya sharhin bukari ya ce to muhijini bin arabi ba wani fanni a musulunci sai da ya magana akan wannan fannin ya fi yan fannin ma a fannin mu na hadisi sai da ya magana sai da ya fi mu ma duk yan fannin to fannin da na iya fannin hadisi ya fi ni ma sai na kuma wani fannin da ban sani ba dan yayi magana wannan shine magana mai hankali askalani ya hankali zahabi ko kawai almajirin dan tayyiya ne al'ada su ce abin da duk ba sani ba in kwandar dinsa amma ahmadu asqalani shi yana da hankali to wannan kenan to muhyiddin ibn arabi hati dinna a makka ya zauna shekara shekara da ya wajen shekara uku ya a makka kaza ba shi da abinci sai sai zanza zanzan kawai yake sha wayannan a da shekaru kuma bai taba barin nan filin harali wajen dawati da yana tsakanin rukunul yamani da rukunul hajar al-aswad anan yawan nan littafi fituwatul makiyya bayan ya gama rubuta ta ya zo ya ce Allah in ka karɓi wannan littafi ka riƙe shi gashi in ba karɓe shi ba kuma ka bar shi ya watse Allah ba shi da amfani ya buga shi cikin Ka'aba shi kenan littafin ya tsaya ya kama gaba ya tafiya sai ya tafi sai da aka yi shekara guda kowa ya zai cikin wannan littafi kai ya ad me wannan aka ce ai kun ji wani ya zo ya zauna ya ta yi nan tsakanin rukunin yamani da hajar al-aswad da ya gama ya ce Allah in ka karɓa gashi ka riƙe in ba karɓa ba watsar da shi da to a cire man a yi a yi zai ɓamɓaru ba ruwan sama ya daka ba zai jike ba ko me wannan hatta malaman hadisin faɗa haitami imamul haitami ya kawo wannan kisa ya rike ta imamul haitami hatta shi ya kawo ba wani abu ne majin ko shatoshin su ba ya suke kaza har shi ya faɗa a cikin fatawul kuma a inda ya faɗa a fatawul ahadith a fatawul ahadith haitami ya kawo wannan ce to wai a nemo inda yake an ce to ila wai an ce mutumin dimishka ne a dimishka yake to don Allah in alhazai sun zo shekara mai zuwa don Allah hukuma ta sa a gaya wa mutanen dimishka to Allah malamin nan da ya san yayi littafin nan ya sa shi a jikin Ka'aba to Allah ya zo ya ciro shi kowa ya san wannan littafi gaskiya ne mu'jiza sadiqa ta ta bayyana karama ta bayyana Allah bari ya kawo muhijin bin arabi sannan ya ƙara tafowa ya zo ce to Allah na gode ka ya karɓi littafin sa ai da aka so makaranta kowa kowa ya gudu amma har daga nan malamai sun karɓa sun yi sun yi abu hatta akwai marandalu da yawa da ya mu shiga abu da yawa a yi ƙoƙari yan uwa abubuwa suna nan da yawa mun gode Allah yana daga yana daga girman tasawu da amfaninsa komai makircin malami komai karatunsa ya duba littafansu ba zai gane ba komai kokwantansa da mutum zai iya gane littafinsu da karatu da ɗan taimiyya ya gane duk da almajirinsu ne da daga baya suka kore shi bakajire ne sassalarsa ta sida abdulkadir jilan tana nan ba hambale ne sassalarsa ta hamada hambali tana nan ga baki daya ya yi littattafai a tashi kansa ya yi auliya'u shaidani auliya'u rahmani kaza kaza wannan can gashi shi ma shi ma ibn kasudin ya yi so ya yi magana akan arhuhu din ma ya yi littafi akan ruhin ma ga baki daya da a barzaku da kaza kaza amma abin mamaki wanda ya san abin da ya kalli maganar su ya san sun yi daji duk da wannan ilimin nasu amma ko jahili wanda bai iya rubuta alif ba in ya zo ya bi sufaye da imani ya karbi abin su ya bi su ran da ya fata yi nan zai san maganar su duka kamar da shi suke dama ko da iya rubuta alif ba ko bai iya rubuta amma ran nan zai san maganar su duka saboda famfansa ya joni famfansa ya joni to to mu gode wa Allah mu kama ibada da mu ba Allah da gaske amma fa samun wannan sai mutum ya ɗanɗanna maɗaci tuku sai mutum ya yi da gaske ƙarya ba ta wannan yaudara ba ta wannan wasa baya wannan da yawa wa'anda suka ce su sufayen ne amma wasa da yaudara da ƙarya da son burgewa da kaza kaza ya sa ba samu komai ba in ma Allah ya ba su ladan zikiran sun saba kaza kaza amma ba wani abu da duk wa'annan kashafai da wa'annan kaza kaza kaza kaza babu to wannan kenan to wayan sura shi ba amma wayan wayan su daga ciki sun san oh wannan aya ba wai ta nuna shi kenan ba wanda ya sani kuma kar mutum ya magana sa ba a'a ba haka bane duk ga baki da to madalla to wannan shine to da yawa dai gashi ga wannan littafi abuhu wa mahiyata wannan in kila in za a iya samu wanda mutum ya samu zai ga abubuwa da yawa a ciki da wannan tsohon ɗabi ne shekara saba'in da wannan ɗabin gashi 46 aka yi wannan ɗabin misira ta buga shi to wannan kenan to abuhu ajabahun an da ruhi ubangiji ta baraka wata ala ya ba su labari an da ruhi ga ruhi to yanzu ko wannan bayanan da shehu zai yi radiyallahu waye fa sabi tsabar kaka tsantsan da wane ne shehu ya yi sannan sannan za ka yi ta ganin rigingimu da kaza da magagazu kuma dole ne shin idan mutum ya mutu ina ranye ina ya shiga wajen na shahidai an ce yana cikin tsuntsaye korra suna can suna cin abinci aljanna kaza to na shauran nawa da ba shahidi ba fa komawa ran babba yayi ruhu yau mai kumu ruhu komawa ruhun yayi kamar ne ka ebo ruwa a teku ka je ka sa ƙwarya ka ebo ruwa a teku ka zo ka ɗan gama abin da za a yi ka je ka kuma watsa wa teku kamar yadda shi haka aka yi ko kwaya aka yi a'a sandararre ne a'a ya zai yi zai sai ka duba littafan su ko littafin ibn kafir din ka duba za ka yi dariya a wani waje za a ga abin mamakai a wani waje kuma duk gaba ki da to to jibi ko da shan ya yi taka tsantsan ya abu kaza kaza amma ka ji a ruhu rai min alamul amri yana daga cikin alamul amri akwai alamul khalqi akwai alamul amri Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya kira daukaka khalaqal khalqa ya halicci halitta faja'ala minhum khalqan wa amra sai Allah ya sanya halitta ta su zama biyu yanda shi ma haka hadaransa take huwa al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu Allah shine sarari Allah shine boye tabaraka wa ta'ala to haka ya raba halittarsa akwai halittar ta sarari akwai halittar ta boye akwai halittar ta sarari da zaka iya gani da ido ka iya ganinta da ilimi ka iya ganinta da na'urori microscope kaza kaza kaza da duk irin wannan technology da ake ganin wayansu abubuwan da ido ba sa gani yanzu akwai na'ura da ake za ka iya ganin mutum da daddare za ka iya ganin kaza za ka iya ganin amma za ga akwai dabbobi su kuma masu idan su da wayannan na'ura akwai dabba da tana gani da daddare tana idan za ka ga ya canja tana iya gani a ruwa duk in sun shiga wani nau'i za ka ga idan kamar wani gilas ya fito ya rufe gilas din wannan nau'in kuma ya ya ya fito mage tana da wannan raguna suna da wannan za ka ga idan yana da wani haske wanda yake haska musu wannan wanda kai naka ba shi da shi su suna gani da daddare suna ganin duk irin wayannan abu to Allah yana da alamul khalqi da alamul lamri al khalqu abinda ake cewa khalqu ma zahara abinda ya bayyana wa ma khalaqahu Allah min shay'in abinda Allah ya halice shi da sinadarin wani abu wannan shine khalqu alalahul khalqu wannan shine shahadatu kuma alamul ghaibi wash shahada ai alamul shahadatu wal ghaib to wannan shine khalqu kullu ma fi hadha al-khalq duk abin da yake cikin wannan halitta inna ma kharaja min shay'in ya fita daga wani abu ne daga wani sinadarin ne daga kasa ko daga ruwa ko daga kaza ko daga kaza wannan shine neta shine duk ilimin wannan ɗabi'a din ilimin neta din da wane ne saboda tsabar duk abin da za su gwada sai sun ga wani abu ne ya haɗi yayi duk abin da za su gwada sai sun ga ba wani abu da turawa masu wannan ilimin suka taɓa gwada suka ga yayi ne da ba daga wani abu ba ba daga wani abu ba suka ce ma kai zancen ma Allah ma babu kawai babu kawai in abu kaza ya haɗu da abu kaza ne kawai neta ce take to me neta in neta bai ganuwa haske ne duhu ne wane ne zai tasarrufi yana tukunga ku ce ba neta sai Allah ku ce ku huta duk duka ba shi da wannan yan neta kenan to shine daga wani abu وعالم الامر اما عالم الامر ليس كعالم الخلق با irin عالم الحالتا bane هو الذي خلقه الله من لا شيء shi ma Allah ne halitta shi ba Allah bane Allah ne halitta shi amma ba daga wani abu ba kalma ne shi kuma nan kun fa yakunu ne kalma ne saifu ne kuma wannan mafarki ne gizo ne gizo ne da dai irin asiri asiri ne ta ba sun ba kawai ne ta aika ya ce asiri asraru a asiri ne ta mata asiri wato gizo ko kayalu ko ɗaifu abinda muke cewa fatalwa ko kaza na aljani ne kaza kaza mutum ya ce ya ga fatalwa kuma har ta kashe shi ko kaza kaza na mummuna na aljani kenan to abinda ake cewa mala'ika kuma ko ko rauhani ko kaza kaza kaza wannan duk alam ne zai iya gasu a cikin mu har za mu gansu ba tunda ba alamul karki bane bari mu gansu ba turawa sun kwaikwayi wannan sun iya sai to ko su ɗin maza gaba a cika ganin su da rana ba mai gane in ba mai ƙarfi na annabi ko mai ƙarfi na wali ba ba za ka ga ya gansu da rana ba ko masu abin aljanin ka za sai da suke da daddare kamar yadda majigi ka da sinima kafin kuma kuduban turawa masu zo wadda kuma haɗin wancan su ya fi na da da sai da daddare sannan an kashe wuta an kashe waya sannan za a iya ganin sinima saboda asiri ne haske ne shi ma sannan za a iya duk wannan abubuwa sannan ga mutanen da kaza da komai da komai wannan tsabar sanin su da ruhi dan abin da Allah ya ba su kaɗan din nan yasa suke wannan sai da za a ga su nima sai to yanzu Allah ya sa technology nasu yayi girma har za ka iya ganin TV ko da daddare ko da rana ko da kaza ko kaza amma ita ma dai ai aljannin aka jono yana nan jikin waya ita ce nefa ka haraba current din da yake tafiya mauja wannan karan din da yake tafiya shi ma magana ce shi aka zono ya shiga cikin da haka ake ta abu wannan shi ya jawo shi telefon ka dinga jin maganar mutum magana kalma ce ruhi ne asiri ne asiri ne ta a raga shi kana ji shi ya jawo abubuwa da yawa yanzu mai bbc yana labari ba wai magana ta ba hatta numfashinsa kana ji hatta jiya takardar haɗiyayensa kana ji tsakaninka da shi kilomita dubunne nawa yana ingila london kai kana nan amma kamar ruhul kulli ya haɗa ku waje ɗaya ruhul juz'i ne dama ya bangara ku amma ruhul kulli kuwa da aka iya shi ne wannan na'ura da suka sa ta zahiri ta iya hada ku wannan na'ura da suka jefa kan wata ko suka jefa kaza kaza ta iya hada ku to alamul amr laysa ka alamul khalqi huwa allazi huwa allazi khalaqahu min la shay Allah ya ba daga wani abu ba alamul arwah shi ne ake cewa alamul arwah to khalqu wa lam haka kuma yake gaibu wa shahadatu alimul gaibu to ha khalqu wa lam dinnan to akwai wani alam din da ya hau saman su kuma duk ya dunkule su kuma alamul khalqi alamul amri sai alamul mai sai alamul haqqi shi kuma wannan ruhul kulli kenan alkulliyatu din duk ta ta dunkule su duk gaba ɗaya nan shi ne in sufaye suke magana nan za ka ce komai ɗaya ko ce kaza kaza kaza shahada ta zo ai sun ce wa hadatul wujudi ai duk halitta ɗaya ne dunkulalliya ce kaza kaza kaza kaza kamar yanzu bature ne ce ma universal ko mene ne abu ɗaya ne kawai ko ya ce ma global duniya ta dunkule ta zama gida ɗaya mazallama ya faɗa haka wa zuwiyar lahul ardu an naɗe ma ƙasa ta zama internet internet suke faɗa kawai shine wannan wahadatul wujud in ma an faɗa din amma su su bayan ma gaba ɗaya suke a ba wahadatul wujud ba wahadatul mawjud in akwai wahadatul wujud to internet shine ma'anar wahadatul yau duniya ta zama ɗaya ta za komai ya zama ɗaya ba ko ina ya zama ɗaya ba wani abu internet global da kaza in akwai wahadatul wujud to ga abin da ake nufi bature ya yi shi a sarari in mutum bai gane shi ta karatu bai hasa amma burgewa wa hadatul mawjudi dayantar ubangiji mai samarwa ba wa hadatul wujudi ba shi ma din duk ba wani abu aka faɗa ba ko an ce wa hadatul wujudin ma duk ba wani abu aka faɗa ba kawai an ce global ne kawai an ce internet kawai ba wata siya aka faɗa ba to shi to shi to wannan kenan to shi ne alamul kulli shi kuma khalqu lamru sai haku sai haku to kuma shine gaibu shahadatu alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibu shine masanin shahada gaibu duk abin da ido zai gani alamul kalbi shahada kenan duk abin da ido zai gani gaibu kuma duk abin da ido ba zai iya gani ganin sa ba five filis din nan wannan hawasul khamsi din nan ba su iya taba shi ba wannan shine gaibu duka to Allah dai alamul gaibi to ai akwai kuma ruhul kulli akwai kulliya kuma da ta tattare gaibuwar shahada din kuma hatta su suna neman ta menene gaibul gaibi ko shahada gaibu sai gaibul gaibi ya ta ce ya dauke ko to abu duniya wa lakira ko duniya da lahira duniya ga ta dai muna cikin ta sarari take lahira kuwa insha Allah sai nan da 200 shekara 200 ta zo to sai nan da shekara 200 to wannan kuma ran da kuma ka shiga lahira yanzu duniya ta zama gaibu lahira kuma ta zama ma shahada jiya yau gaibu ce a wajenmu lokacin da muna jiya azumin yana sha tara to yau gaibu ce a wajenmu yau kuma gashi mun shigo yau yau kuma mun zama ba gaibu ba yau muna yanzu gobe ta zama mana gaibu ya ta zama mana gaibu to alamul gaibu wa shahada to wannan to duniya wal akhirah duniya dina ta kusa wala kira da lahira to alamul duniya abin da yanzu kake gani alamul lakirati kuma alamul lakirati inda aka san ruhi yanzu abin mamaki ne kaga rediyo tana magana idan ba ka zo a zamanin mu karnin mu na yanzu ba zamanin tura ba abin ma Allah yana ta kirari cewa ya sa duwatsu suna tasbihi tare da annabi Dawud duwatsu suna tasbihi kaga wannan mu'jiza ce ta annabi dutse ya dinga tasbihi tare da annabi to an mu yanzu gashi nan rediyo za ta dinga zikiri tare da kai ka sa ka sai ko ka sa abu kana zikiri kai ma kana ji kana ta abubuwa duk abin da Allah ya ba annabi Dawud gashi wannan ba abun mamaki bane kaga rediyo tana magana abun mamaki ne kaga TV tana magana abun mamaki ne yanzu akwai Robocop shi tafiyan ma yake da kansa shine Ali har turawa suna ba wa malaman wannan technology tsoro cewa lalle za su halaka duniya lalle wannan tunanin da suke siyo created din su kago inji kuma injin ya zama mai kwakwalwa wanda zai iya magana da kai ya baka amsa ka iya sa shi anki yayi tura sun ce to wallahi wannan in ya faru duniya ta kare dan zai iya yakan mu hatta sun yi akan wannan da inji mai roba kwaf din gashi ya yaki duniya din kaza kaza wannan rigima a ta shugaban kasa Bush ya sa baki a ciki malaman Amerika suna suna ta rigima a ciki shi yasa suka shirya din ba wai kawai wasa ne suka abubuwa ba rigimar da malamai da minista da Pentagon wajen tsaro suke sun ce to wallahi yanzu mutane ma sun gagare su yaki gare aka so mai yaki da inji ya rafe da shi inji ma to kuma ana da ana ta kokari kila su ne ya jujo ma jujo ya jujo ma jujo za su fito dai ba irin jinsin mu bane kaza kaza kuma komai shanyewa suke komai to inji ya zama mai kwakwalwa zai iya yaki da kai kuma ai kana ni shine kuma an shiga uku to Allah mai iko ne in bature ka ji yana faɗa abu ba Allah ba ne ba hanya ba amma Allah ya ba shi wani irin ilimi duk da kaɗan ne din dai amma in ka ji yana faɗan abu to ɗaukar bunka in ba haka wuta sai ka gani sai ka gani an ɗauki da cijanmu na arewa nan akwai sa Muhammadu Sunusi da sardaunan Sokoto sa Muhammadu Sunusi sardauna da wazirin Katsina da abdulmalik oke na ambasada a ingila ambasadan nigeria a ingila da wane ne da su wajen biyar aka ɗauke su aka kai su daga ingila suka tafi america za a je a nuna musu ana kera rocket ɗin kumbo apollo 11 wanda ya tafi duniya wata aka kai su wajen aka kai musu kun san me wannan suka ce a wasu sani ba wannan za a je duniya wata sai suka yi kuskure a daga ce kafuran banza kafuran wuri a je duniya wata su da wannan abu shi wazirin katsina yake cewa ikon Allah sai ga shekara tara da kai mu an kai su 1960 sai ga shi 1969 an harba kumbo a bolan kuma ya je duniya wata din ya je duniya wata din tura sun taba cewa da wani sarki nan da ba za a dade ba za ka dinga magana da abokinka na gari ka za gaya ma wani gari ya ce kafiri kenan sai kunya karya ina sarkin zaki ya shiga shiga tsoro kaza ka yi ihu muji da sade ji irin karfin fada da irin sun yi magana ka ji kamar mala'iku ya dinga ihu amma ba ko wa ya san ma me yake sarkin ya tura a kira shi mutumin banza sun ce ka je Allah bai murya ma hatta da shi ce to amma ka ji kafuri ya ce wai zan dinga magana da sarki na gari kaza da Allah ya sa ya yi tsawon ya tarar da telefon a sai ga duk abin ba abu bane wannan ba wai an ce wai bature Allah ko ga oh amma dai Allah ya ba shi kudura in baka yi daga nawadi ko na asali ko kaza kaza ba ga ga ga practical technology a sarari to duniya wala kira kenan haul hissu wal ma'ana ko ko hissi alamul hissi abu me motsi da zaka iya taba shi da zaka iya ganin sa abu da zaka iya gani wal ma'ana ko ko alamul ma'ana to wannan duk gashi nan علم الحس والمعنى كو أو الظاهر والباطن كو ظاهري ده باطن أو الخلق والأمر كو خلق ده الأمر دقاشنا وهذا وين يسمى وانا قل الروح من أمر ربي يسمى أم بعد أمر فبدا عالم الخلق نبا عالم الخلق با أسماء مترادفة وانا سونا هنا جمع سمع أنا ده دس معنى ده سكي فدا جدا سنتان تنجا أم بعد ما أنا سكي فدا ورد في الحديث يا زو أتين حديث أول ما خلق الله روحي أبن فرق أبن الله حلقا رينا حديث جابر با هكا من الله صلى الله عليه وسلم دعما وانا شين حقيقة محمدية تو كما عن شكا تصوف ينا حقيقة وانا سي وانا سنة من الله صلى الله عليه وسلم هيدا تربي كما نكرا سودي كان عبد الله ني كان عبد المطلب كذا كذا زوا آدم أما مسند عبد الرزاق lalle manzo Allah ya fa awwal ma khalaqa Allah ruhi farkon abin da Allah halitta raina shine hakika muhammadiya haza huwa sahih wannan shine ingantacce awwalu ma awjadahu Allah farkon abinda Allah ya fara samarwa bayan samuwarsa huwa ruhu muhammadi shine ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan haka yake nan manzo Allah samu mene kafin komai in ba Allah ba haka ba samu mene bayan wannan haka yana nan duniya yana samu mene a lahira haka yana lahira samu mene a nan duniya duk maganganu da hadisai duk suna nan da maganganu irin wannan to yana nan duniya zai dinga cewa gashi na dau abu a lahira gashi na ci abu a aljanna gashi na yi kaza sahabi ba su ya rasulullahi kana tare da mu ba ba mu ga ka tashi ba amma ga aljanna ina gani ga wuta ina gani ga kaza kaza ya na cirowa ne daga wuta na ajiye shi a bahbahiha ko na yi kaza kaza to sai ne dan ya koma lahira kuma zai kasa tasar da ta anan namu na duniya da yana tare da mu yana ta aiki shi khalqu wal amru da duniya da lafira shi duk ɗaya ne saboda shi yana ruhul kulli yana kewaye da su shi global ne yana kewaye da su duk gabaki da sallallahu alaihi wa sallam dan shi ne ruhul kullum ma ba wani ba sallallahu alaihi wa sallam to awwal ma awjadahu Allah farkon abin da Allah ya samu huwa ruhu Muhammad shine ruhin manzo Allah sallallahu wa minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama awjada jami'a ma awjada Allah ya samu da duk abin da ya samu a hadisi ya zo Allah tabaraka wa ta'ala kullukum min adam dukkanku daga adamu ne wa adamu min turabi adamu kuma daga ƙasa ne wa turabu min zubdati ƙasa kuma daga kumfa wa zubdatu min alma'i kumfa kuma daga ruwa wal ma'u min dababati ruwa kuma daga girgije wa dababatu min nuri girgijen kuma daga haske wan nuru min Allah hasken kuma daga Allah to wannan nurin wannan nurin wanda min Allah daga shi sai min Allah inna wannan shine hakika muhammadiyya asalin manzon Allah sallallahu ruhin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama wai da an faɗi wannan ba wai ya zama Allah bane oh shi mahalitta sa aka sharri ne dan a koyarwa musulmi ko a kaza ko ko mutum ya shiga sharar ba shi abu mutum bai san abu ya shiga mutum bai san abu ya shiga mutum yake wa'azi wai duk wanda ya ce musulunci daga daga daga musulunci daga zaman lafiya ne ƙarya yake musulunci daga ya in kiyadu ne miƙa wuya gaskiya ne musulunci in kiyadu ne amma kalmar islamu masgari ce ta ba da abubuwa ya fi ishirin ta yi ma'ana abubuwa ta ba da zaman lafiya ta ba da sulhu ta ba da miƙa wuya ta ba da kaza ta ba da bi hatta sunan bishiya ne ma amma shi saboda kawai in ke hadu ya sani ko ko saboda so ike ya tura musulmi su ta ta'addanci su ta kashe mutane faɗa ike duk wanda yake musulunci daga zaman lafiya ne ƙarya ike daga miƙa wuya ne ma'ana musulunci ba daga zaman lafiya ba ne a ta faɗa ko a ta tashi hankali sai yanzu wannan wanda da ya je ya ɗau ƙamus na larabci zai ga duk waɗannan kashe-kashe amma bai iya zuwa ya duba ƙamus na larabci ba ina ne san wani zancen karatu kuma da sai kwakwalwa ta aiki ƙamus na larabci kawai da ya ɗauka ko ko abu ga ƙamusu ɗin labu nan ma kaɗai ya isa ɗan ƙarami abinda kowane shago ya shiga duk zai ga wannan mata kuma ya ta alƙare ya ka yi dariya ka wani abu ka yi ji tausayin ma masu ji ka ji abu to to wanda yake faɗa da cewa an ce musulunci daga zaman lafiya ne daga salamu ne daga kaza da'a shi ne sai dai daga inkiyadu ne to kuma duk zai je ga i daga inkiyadu ai mazdari ne dama daga kaza an yi ishtiqaqinsa al-masdaru aslu wa ayyu asli masgari shine asali to daga nan za a yi ta abu kamar ma'anar masgari a ce auduga to auduga auduga a zo a ce ma auduga ana iya yin wando da ita auduga ana iya yin riga da ita auduga ana iya yin hula da ita auduga ana iya yin kwando da ita auduga ana iya yin buhu da ita ka zo ka ce duk wanda yake an yi buhu da auduga ƙarya yake riga kaɗai ake da auduga riga kadai ake da auduga saboda auduga aka ce to da ya je ya duba dictionary duk sai ya ga duk ya zuwa masu masdari ne da lalle islam masdari ne na islamu da salamu da kaza da sunan Allah salamu da kaza duk zai ga zuwa ma duk ga baki da sai ya za kai da ya za kai da karatuka irin wannan da ba sai kawai kai abin da Allah ya buɗa ma ka kama kawai kai kai ba to wannan to wannan kenan to hadisu dan haka yazo laulaka ba dan kai ba ya Muhammadu ma kalaktu shi anda ba halicci komai ba kalaktuka min ajli na halicce ka sabi da ni wa kalaktu khalqa min ajlika na halicci halitta sabi da kai da haka ake manzo Allah kirarin sahibul yafati laulaka ma'abocin shugabancin ba dan kai ba da ban yi ba dan kai ba da ban rahamshe su ba ba dan kai ba wa salamun laka min ashabil yamin aka ce ai dukkan aljanna ba dan kai ba da ba samu aljanna ba ma'ana kenan to hadisu da hadisin ana min Allah wal mu'minina minni ni daga Allah ne mu'mine kuma daga ni ne haza adabu wannan ladabi ne walakin al mu'minuna wa ghayruhum mu'minan ma da wanda babu ne ba kulluhum minhu duk daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama dan ruhin sa kalku ne da lamu da kasafa din bakin kasafa din da hasken ruhi din warada fi ahadisa ya zo a cikin hadisai asma'u sunaye kulluha dukkan ta ta'ani hazabu tana nufin wannan hakika muhammadiyya ne lallai hadisai sun zo da yawa amma malamai wanda suka san hakika abin sun san abu ɗaya kake faɗa ko wannan ba laifi ba ne dan hadisai sun zo da ma'anoni da kaza me yasa wayan suka furan ba su musulunta ba sun ce qur'ani ya kasa ba mu abu daya wani zubin ya ce an halitta dan adam daga ruwa wani zubin ya ce an haɗe shi daga tabo wani zubin daga ɗanyen tabo wani zubin daga busasshiyar tukunya wani salsalin kafa in ka lura ai duk abu ɗaya ne da me aka kwaba taban ruwa in Allah ya kalla sai ce daga ruwa aka yi ruwan kuma da aka kwaba shi da ƙasa in Allah ya duba sai ce dan adam daga ƙasa ne in aka kwaba ruwa da ƙasa ya rike ne zai zama tabo ya zama tabo tun taban yana da zubewa ibn lazib mai zubewa har kuma ya zama dandankuwa inin masnunun ya zama dandankuwa kuma to dandankuwa kuma aka yi tukunya da ita kuna gane dandan yaren hausa ta haihuwa don aka yi tukunya da ita kuma in tukunyar ta bushe yanzu ta zama ne kasko kwan kwan kwan kwan to yanzu dan adam kuma min salsa da an haifi an halice daga salsalin kalfa keri daga daga kasko mai kwan kwan kwan kwan yanzu wani abubuwa da yawa wani abu daban Allah ya faɗa ai dai abu ɗaya ne duk in ya dubi ruwa ya ce ruwa in ya dubi ƙasa ya ce ƙasa in ya dubi an kwaɓa ruwa da ƙasa ya ce kwaɓaɓɓiyar ƙasa mai zubewa inin lazimu in ya zube ta ta gane jikinta ta tsane ta haɗe jiki ta yi wari ka ko ya yi ka ya ce ta yi dandan kuwa ya ce sinin masnunin in an kera adam din yanzu ya zama kasko yana tsara kwankwan iblis ya zo ya kwankwasa kwankwan kwankwan kwankwan yanzu kuma min sassalin kalbar to abin da ya faru kenan wani zubin zaka ji hadisi ya ce awwalu ma khalaqahu Allah farkon abin da Allah ya halitta alqalam alƙalami to alƙalamin nan ba wai irin alƙalami na mu biro kaza kaza ba saboda hadisin a'udhu billahi minash shaitanir rajim manzo Allah yace haka jibril ya sanar da ni wa huwa min al min al shi ko haka ya karbo daga lawhi wa huwa min alqalami shi ma allo haka ya karbo daga alqalami su alqalami mun da ma rage magana a can shi komai na lahira rayuwa ce da shi zaka iya cewa gado taho ya taho ma irin wannan abu da muke gani a TV na yan aljanu ko katun ko ne tabar ma na yawo gado na yawo bishiya na magana haka wadar laki alhaya ita wa inna dar laki rasu lahiyar hayawar lauka ita gidan lahira rayuwa ce komai rai ne da shi saboda alamul asiri ne alamul amru ne ba alamul kalki ba shimfiɗa tashi take abincin da za ka ci ma magana yake yi ka gama rukurkusar kajinka su gama yi kasusuwan su tayi su koma su kuma tafiya kiwo je su kuma ruwan ma hankali ne da shi shi yake zuwa yadda kake so komai nan sai dai power iska ka bugo ma shi a famfo kaza amma ta gidan lahira komai hankali ne da shi komai rai ne da shi to haka hazaran Allah shi ma alamul khalqi ne alqalamin ma mala'ika ne ba wai iko ne ko kaza shi kansa Allah ma mala'ika ne Allah ma mala'ika ne Jibril ga ce hadisin a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga Allah ya karba shi ma Allah yace daga alqalami shi ko alqalami daga rabbul izzati shi kuma ya karba to in ka to amma wannan ba wani course ne kuma ba fa dole ne musulmi sai ya gane wannan ba amma yayi imani dole ne kuma yayi imani amma ba dole ne ya sani ba amma kai kuma ka zauna dai da kiki dai technology yayi yawa technology addinin ka ne ba ka sani ba wanda kuma duk daga addinin suka ebo wayannan abubuwa duk gaba ki da to hadisin farkon abin da Allah ya halitta alƙalami har yau dai hakika muhammadiyya din na ake nufi wa huwa ruhu wannan ruhin ake nufi da hadisin awwalu ma khalaqahu Allah farkon abin da Allah ya halitta aljauharatu diamond gold ad-durratul bayda shi ne lu'ulu anya fari da haka kowace kila sai ka ga mercury din na a ciki ya ga durratul bayda din na a ciki diamond farkon abin da Allah halitta har yau dai wannan ruhin ake nufi hadisin a wani ma kalaka Allah farkon abin da Allah halitta malakan wani mala'ika ne kurbiyan daga cikin mala'ikun kurubbiyawa shi kadai ya ninka mala'iku duk mala'ikun Allah shi kadai ya ninka su kafin mala'ikun da Allah ya halitta kurubbi din nan ya ninka su duk gaba gida har yau dai ruhin nan ake nufi da hadisin awwalu ma khalaqa Allah farkon abin da Allah ya halitta al-aqalu hankali har yau dai wannan nan kuma mun yi daidai da falasifawa su ma sun ce farkon abin da ya fara bayyana daga nesa al'akalu hankali zarfin abu to akwai wannan hadisi to wannan kenan kullu haza dukkan wannan yanzu ila hazar ruhi yana komawa zuwa ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kai kuma musulmi ne iri na kadai wanda baka da ilimi baka san duk wannan ba a a farkon abin da Allah ya halitta Adamu tunani ne shi ya sauke shi yayi abu kuma yanzu ko turawa ma yanzu in ka shiga masu ilimin geology da wani ne za ka ce wannan dutsen shekararsa miliyan talatin kai kwan halitta adamu ne yau shekararsa dubu bakwai kawai da sauka za ka yi suna maganar miliyan talatin duniya ta yi to dama adamu sai da aka gama kera duniya sannan aka sauke shi an shi ni da ilin fil ardi khalifa sai da aka gina kasan ma sannan aka ajiye gida to ya abu za a dinga kullu kuciya da kai in ba ka sani ba to wannan kullu ko ko aqalu kullu haza duk wannan yazu ila haza ruhu yana koma ran manzon Allah allazi huwa ruhu muhammadi shine ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min ruhi muhammadin daga ran nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aujada Allah kullama aujada Allah ya samar da duk abin da ya samar dan daga shi aka samar da hadirin daga shi hadirin yayi ruwa shine wannan teku daga nan ruwan kuma Allah ya taso da iska ya dinga kada ta har kumfa daga kumfar Allah ya kasa kasar da aka kwaba Adam din ma da baki daya haza fi haƙƙi Adama wannan a cikin haƙƙin Adamu Allah da zai maganar Adam jiki kenan sai Allah yake inni khaliqun basharan zan halici dan adam min dinin daga tabo basharu an ce dan me yasa Allah ya sa ma basharu saboda Allah ne ya kera shi mu ba sharatan ba da wani abu ba dan adam ne kadai yake da wannan falala fa iza sawaitu jikin dan adam jikin annabi adam in za mu iya fahimtar magana jikin annabi adam Allah ya ce inni khaliqun basharan min tin zan kera dan adam da tabo yanzu jikin annabi adamu tukunya ce Allah ya kera ta ga ta tukunyan mutum kaman gunkin mutum amma sai Allah ya ce fa iza sawaituhu idan na kera shi na daidaita shi ya keru wani faktu fihi min ruhi na busa man raina wani faktu fihi min ruhi na busa man raina huwa ruhu muhammadi shine wannan dai hakika ran annabi muhammad sunna sallallahu alaihi wasallam wa qala to fa qawla husa to ku masjada ashe yanzu ba wannan taban ake wasjada ba dai wannan ruhin dai na jikinsa duk gaba gida to wa qala Allah ya faɗa fi haƙƙina mu kuma a cikin Adamu kajiyan da aka yi ta ƙone tukunya ce aka kera ta aka busa masa wannan haƙiƙa Muhammadiyya da wannan ba ruhin kulli din nan ya tashi to mu kuma cikin haƙƙina cikin haƙƙin mu wa qala fi haƙƙina mu kuma ƴan adam ƴaƴan Adamu din hannu annahu khalaqa adama mu kuma an halice mu min sula Adamu min sulalatin min dini daga tabo wa auladuhu mu kuma ƴaƴansa min nutfati mu kuma daga mani ya zama matsatsaku ya soma tsalle-tsalle-tsalle matsatsaku daga masid ya daga matsatsaku kuma ya zama gudan jini daga gudan jini kuma ya yi tsoka da jini da kaza shi ma sai a zo a busa man rai ciki akwai lokacin da ba shi da rai ba shi da rai kwana arba'in mani kwana arba'in matsatsaku kwana arba'in nama to daga nan kuma za a shirya shi da jiki da kaza sannan a busa man rai maganganun malamai yana nan a iya zubar da shi yana mani a iya zubar da ciki yana matsatsako a iya zubar da ciki yana gudan jini amma idan an busa man rai ya so motsi to an zubar da shi an kashe mutum idan an zubar da shi an kashe mutum to to wannan kenan to to to mu kuma idan muka kai wannan lokacin mu ma min nutfati nufika fi mu ma sai a zo a busa man na rai wannan dai shine hakika muhammadiyya din da mu ma dai da wannan ran muke motsi da wannan ran ya tafi shikenan wa qala fi haqqi isa Allah ya faɗa cikin haƙƙin annabi isa wa nafakna fiha Allah yake mun yi busa a cikin maryam ita ko min ruhina daga ruhinmu ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina fuka fi maryam abinda aka busa a cikin maryam fauji da isa aka samu isa alaihi salatu wassalamu huwa ruhul ladzi nufika fi fi jibril shi aka busa a jikin jibril ma bali haza saboda haka al ashiya'u kullam abubuwa duka wujudar an same ta ne min nuru muhammad da kaza ka ah to kafirai tafi wuta ne su ma yanzu da hita da hita da kuka gas da furji duk daga me aka samo su daga current dinnan amma da aka yi wani cuku-cuku sai waya sai ta ba da wuta ta kona abu wannan kuma sai ta ba da sanyi to mun gode Allah mu musulmi ka ce mu ne AC da furji da kaza kaza kafiri kuma hita da ba abubuwa a da duk daga karantin ne ziga in baka iya gane ba dama ba a tambaye ka baka yi imani ce to ha gani ko wa ruhu muhammad wujidat bi nuru muhammad wa ruhu muhammad ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa muhammadiyya din da su fara suke faɗa amru shi daga alamul amr ne laysa min al khalqi cikin manzon Allah ne dai dan adam daga daga za ga wani wajen qur'ani ya ce wa taqallubaka fi sajidin da jujuya ka cikin masu jada dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashimu dan kaza dan kaza dan adamu dan kaza manzo Allah ya ce iya isma'ilu ne ko iya ibrahim duk wanda ya daga kuma shi ya so to wannan amma wani zo rasulun min Allah annabi ne daga Allah wani zo kajja aku min Allah nurun nan ku aka faɗa ma daga haske ne daga Allah sallallahu alaihi kajja aku min Allah nurun wa kitabun mubin gashi an faɗa ma shi nurun ne daga Allah to falan ma kana ruhu muhammadin yayin da ran manzo Allah shi alamul khalqi ne amma jikinsa kuma alamul amr ne kowan mu haka yake ko mu wannan din ne a jikinsa akwai alamul khalqi dan adam wannan bugun naka akwai alamul khalqi ruhinka da alamul amr ya fita komai sanka da ake sai dai a nada alamul khalqi a je a binne ba shi da abu alamul khalqi alamul amr ya fita to فلما كان روح محمد عند لما انزل الله صلى الله عليه وسلم يقول هو الذي نفك في ادم شي aka busa wa adam hatta wujida adam aka samar da adam fa adamu abul bashari annabi adam uban dukkan adam ne uban jiki ne manzo Allah kuma abul arwah shine uban ruhi duk gaba daya ai sun hadu da adam ranar isra'i me annabi adam ya ce masa marhaban bi bil jismani wa abu ruhaniyati lale da ɗan jikina uban raina lale da ɗan jikina uban raina in aka duba rai shine ubansa in aka duba tun da ma ba a aiko adam din ba ma har zuwa annabi isa sai da aka yi alkawari da su wa iza qada allahu mithaqa annabi da lama atayna kum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun kaji akwai shi hadda shi ba ai adam adam din ma ba ai ba la tu'minunna bi wa la tansurunna qala aqartum wa aqadtum ala zalikum qalu aqarna qala fashhadu ala ma'akum min ash-shahidin sai da aka yi alkawari za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa da kowa wannan zai nuna ma kaza to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin shehu radiyallahu bulitu bi hubbil mustafa al-khatmi ahmada adil khaliq wal arwah ko baka saka ya ya ga ma nan wajen abul khaliq wal arwah uban kalku halitta wal arwah da ruhi abul khaliq wal arwah bada'an farko wa maktaman da fikewa bada'an shine abul arwahi karshe kuma shine abul ajsad shi za zuwa cikin alamul khalqi wa lam adamul arwahi da adamul ajsad adamul arwahi duk in kai zuwa sun ce adamul arwahi manzo Allah suke nufi duk in kai sun ce adamul ajsad annabi adamu suke nufi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan abul arwahi manzo Allah shine abul arwahi adamu kuma abul ajsad wa idan yushiru hadisu wannan ne hadisi yake nuna adamu faman dunahu annabi adamu da duk wanda yake karkashin sa ta luwayi suna karkashin tuta ta yawmal qiyamah ranar tashin kiyama wasu ila anir ruhi an tambaye shi da ruhi din nan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzilatuhu matsayin ruhi shi kadai min al mala'ikati daga mala'iku ka manzilatil mala'ikati min al jinni kamar matsayin mala'iku da aljanu wal insu da mutane al mala'ika ma'anan maganar almala'ikatu mala'iku yuhituna bil jinni wal insi sun kewaye dan adam da aljani mala'iku sun bi mu yawa sun kewaye mu su kuma mala'ikun gaba ɗaya ruhi ya kewaye su shi kadai duk daga nan ne dama ruhiya wa ruhu allazi wa ruhu muhammadin ruhin nan da shine hakika muhammadiya haka za bin nisbati lil mala'ikati haka yake tsakaninsa da mala'iku dan haka aya ta ce yawma yaqumur ruhu ku tuna ranar da rai zai tsaya shi kadai sahu ɗaya shi kadai sahu ne wal mala'ikatu saffan mala'iku gaba ɗayan su ma sahu ɗaya sahu ɗaya ne shi kadai ya aune ma- sahun mala'iku din gaba ɗaya tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sauka da ruhi sayati fi suratul qadr magana za ta zo a suratul eh, inna anzalna zalika ruhu wannan ruhi din nan alam wani alam ne muhitun bil mala'ikati ya kewaye mala'iku duka kama annal mala'ikata kaman cewa mala'iku din ita kuma tuhitu bina ta kewaye mu duka huwa al haqiqatul muhammadiyya shine haqiqa muhammadiyya din da su bai suke faɗa wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amrihi lamma kana hadha ruhu yayin da wannan ruhu ya zama huwa aslul mawjudat shine asalin halitta wa hadha ruhu kuma wannan rai din nan min hadarati shi ne haka ji kuma sauran masu yi da turanci da jinsa suna magana spirit spirit spirit spirit spirit duk gabaki daya to annan annabi isa din ma annabi muhammadu ne asalin sa gabaki daya dan haka ma ranar tashin kiyama Allah zai aura wa annabi muhammadu maryam da gabaki dan shine uban annabi isa duk gabaki daya ga ga su su zo su ji. to wa hadha ruhu min hadratillah wannan ran shi kuwa daga hadaran Allah ne lihaza sabida haka tajidul insana zaka samu dan adam ruhu wa nafsuhu fi harbi zaka samu dan adam da ransa da cikin nan nasa kullun a cikin yaki ake Allah ya zuba makiya biyu a cikin dan adam ransa da jikinsa abinda wannan yake so wancan bai so abinda wancan yake so wannan bai so jiki so yake ya ci daɗi ya wanke ya aura mai daɗi ya sa mai daɗi ya kaza shi kuma ruhi duk wannan ba abincin sa ne bai san wannan ba ma lalacewa zai in ana cin wannan shi ko so yake a yi zikiri ya ta cin zikiri ya ta cin salati ya ta cin zikiri ya kaza kaza idan dan adam ya zama ya fi mai da hankalinsa cikin zikirin baya ci baya komai sai ya rame ya kekashe ya kaza ma ya mutu ma amma ransa ya yi ƙarfi kuma in baya zikirin ba ruwansa da wannan sai ya gyara jikin sai kaza sai jikin ya kyau ya kyau ya kaza amma ruhin da za ka gan shi da kaga abu mummuna wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ga gansu jikin su yana baka mamaki amma da zaka ga ruhin su da kaga mummuna abu da zaka ga ran musulmi mu musulmi za ka ga dai komai dai shafa shafan da za ka ga dai ba kaman dai wanda ba musulmi ba su ne ka rasa ma wai me suke kwanciya a kai da za ka ga ran musulmi mai sallah mai karatun Qur'ani mai zikiri da kaga kyakkyawan abu da haka ranar da musulmi zai mutu in ya ga ransa ba zai taɓa ganin abu mai kyau irin wannan ba zai taɓa ganin abu mai kyau da za a ga kafirin nan mai kyan jiki kai annabi ma da kansa an ce in ya ga jikinsa yana mamaki wa idza ra'aita an tu'jibuka ajsamuhu wa in yaqulu tasma Allah ya ce kakka damu da Allah kushubun musannada kawai falwaya ce a jingine ita komai kyan katako mai amfaninsa wai Allah ya kamanta katako ne kawai jiki in ba sirrin ruhi in mutum bai gyara ransa ba komai kyan jikinsa katako ne kawai ji Allah ta annahu kushubun musannada ya hasubuna kullu sayhatin alayhim kowace magana yanzu ta fada ce qatalahumullahu Allah ya yi musu kaza kaza in ji Allah duk gaba ki da to wannan wannan ruhi din nan to jiki da rai shi abin da rai yake so ba shi jiki yake so ba shi abin da jiki yake so ba rai yake so dan haka shari'a ta dai mana shari'a ta zo ta gyaggyara da yadda za a dan zauna lafiya ka ci amma ba dan kawai kai dan ci ka zo ba ka ci dan ka rayu shari'a ta ce ka ci dan ka rayu ba ka rayu dan ka ci ba ka ci dan ka rayu ba ka rayu dan ka ci ba Allah ka ja da rabu bai ta sharɓar romu a ba haka ba dan ci dai dan mutuwa zai yi amma dan ibada aka kawo ka dan ruhi kan ya karfi amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan ruhi ya karfi to amma kuma in kana ta ibada ba ka ci kuma ai sai ka faɗi sai ka amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ruhaniya ne sai ya kwana bakwai misali bai ci ba bai komai ba amma har shi tsoron kan ruhi ya dauke shi sai ya daura duwatsu a jikinsa dan ya nauyi dan wannan dutsen ya sa shi ya nauyi mu dai duk wannan ya hana mu duk wannan bai abu ba amma dai kaɗan ci yanda za ka iya luƙaimatun ɗan lomomi wani shehin mu an faɗa yana cewa ana nufin kai loma ashirin in za ka ci kai loma ashirin ana ce amma na ce ai abincin ya ƙare ya ce a loma ashirin ake nufi abdullahi gwandu kuwa rafiyallah an ya tambaye shi ɗan fodiyo madibo idan mutum yana cin abinci ya loma farko ya manta bai yi bismillah ba ya zai yi kike to ya yi bismillah a ta biyu ki san yaman da a ta zuwa yayi bayarai ke yayi bismillah a ta uku ki san yaman da ita wai hallo ma nawa zai yi wai hallo ma nawa zai yi a bincin ya an gama ci kuma shi ya hakura da bincin ya tashi to ya kai malami na zai ce a loma ashirin aka ci loma ashirin aka ce to ma'ana mutum ya ci dai ka ci abubuwa mai kyau mai gyara jini kaza kaza mai kaza kaza amma ba wai kai wannan ne muradin ka ba a dinga kayi kyau ka wannan mai infrared yana cewa ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa sai ke gare kan ba azumi da nafila ba wanda an ce kowa kan mutum ya ci ba fa ko an faɗa mutum ba zai iya ba dai to to haka wa'annan suke in rai ya karfi sai jiki ya ragu in jiki ya karfi sai rai ya ragu wa ruhu wa nafsu fi harbin da'iman cikin yaki suke annafsu nafsu dinnan albadanu ana nufin jiki aljasadu jiki min haza turabu shi daga ƙasa yake jiki daga ƙasa yake wala yuhibbu ba abin da jiki yake so illa rujua ila ilaiha sai ya koma wa ƙasa jiki ƙasa yake so yayi dabbanci da ya aiki irin na ƙasa jahilci ko malami ne sai ka gade jikinsa so yake ƙasa da kikiya ce sai an sa gatari da an tsara to za ka gade jikinka so yake dai kai dakikanci kai wauta dai kai hauka dai ya fi daɗi kai harbe harbe kai kashe kashe kai ka da dakiki ne kai ƙasa ne ita abin da take so kenan ka koma da haka mutum ya mutu dole dai nan za a mai da shi nan za a mai da shi shi da'iman so yake komawa ilaiha الرجوع إلى والروح في قرانك من تلك الحضارات المقدسة دقى حضرا الله لي ونفقت فيه من روحي نبوسا متى قرنا شكو حضرا الله لي لهذا شكو بقى أبن ديك سوسيك ذكري za a ga mutum shi kaɗai ne ce da wannan abubuwa biyu a jikinsa wani yana so ya huta wani kuma yana son ibada na za ka da san ibada da san rashin ta a cikinsa duk gaba da da san ya sharri da san ya alheri da sanye kaza ya kaza in Allah ya taimake shi sai alherin ya fi ƙarfi Allah ya taimake mu in kuma ba haka ba sai sharrin ya fi ƙarfi to kafa ta fi yawa kenan in kuma ran ne ya fi yawa sai ran ya tsarki to wannan tsarkin kuma shi zai sa ya ta zikiri ya ta zikiri har ya tuna inda ya fito inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'una can za mu koma to rikicin yanzu yanzu ne aka tambaye aka manta daga ina ake ko kaza kaza to yanzu ka tina da haka Allah yake sa da manzo Allah wa zukur tina tina tina to sai ya tina har ya ma'arifa ma'arifa ba wani abu ne da aka kago shi ba da ita ba yanda za a yi mutum shiga habaran Allah annabi Isa ce in ba haife shi sau biyu ba born again da suke cewa da ita kowane addini akwai duk gaba daya me ma'anarta dan ta tuna mana ba wani sabon abu take zuwa da shi ba wani abu ne da aka yi da mu amma mun manta tun alastu bi rabbikum wa idza qada Allahu min bani adama min zurriyatihim min zuhurihim zurriyatihim wa ashhada hum alayhi qala alastu bi rabbikum qalu bale wannan bayanan da Allah ya mana yace ba ni ne ubangijin ko muka ce bale to to wannan za a tuna ma shikenan sai ka tuna amma yanzu an manta an yi kaza yuhawwidan da haka kowa al-abisa fitra ake halittarsa to wannan kenan shi rai na haske ne su daga ga ranka ranka kuma ibada yake so za ga mutum kowa akwai son ibada a zuciyarsa sai dai in jikinka yayi nauyi ba za ka iya ba amma kana so din kana son kai sallah kana son kai azumi kana son kai zikirin kana yana burge ka amma kasa ta danne ka jikinka yayi nauyi saboda kai kasa ne to ba ka iya tashi kai ba wala yuridu shi rai baya so illa zuwa ila sai dai ya koma wa sarkin nan yayi ka fada ka fada da mala'iku ya koma hasaran Allah ma gaba daya ya tahara bani to da'ima za su ta yaki da'ima idza galaba ruhu ala nafsi irran nan yarin jayi jiki raja al ardi ila hadrati maula sai bawa ya koma hadaran Allah ta ba ya ta aikin alheri Allah ya sa ran ya rinjayi jikin mu wa idza galabatin nafsu amma in jikin mu ya rinjayi rai in jiki ya rinjayi rai raja asfala safilina sai ya koma kasan kasa dan ya koma kasarsa ya ta dabbanci ya ta kashe kashe ya ta shekanci ya ta abubuwa wal insani fihi ruhani to ngana ba wajen ruhin kuma dan ada yana da ruhi biyu yana da ruhi yana da ruhi na aslin jauharar lan yuqassama yana da kuma hasken aikin wannan ruhin kuma shi ma ɗaya ruhi yana da ruhani ruhun haiwaniyu ransa na halitta din nan na hadaran Allah wa ruhun insa ruhun ransa na rayuwa wanda da shi yake rayuwa da shi yake cin abinci da shi yake oxygen su likitoci suna ce da wannan oxygen shi yake buga jini kowanne a cikin jininsa akwai wayannan kwayoyi wannan kuma ilimin likitanci ne akwai wayannan kwayoyi a ciki biliyoyin kwayoyi biliyoyin kwayoyi su suke tafiya da jini wannan ran da yake circulation din duk wannan abubuwa na jini da na ruwa da na kaza kaza kaza wannan kuma likitanci ne wanda shi ake cewa ruhul haiwani wannan idan Allah ya rike shi to bacci za ka yi in Allah ya rike shi bacci za ka yi ba mutuwa za ka yi murus ba bacci za ka yi amma dai bacci kankanin mutuwa amma dai kana da ranka kana juyawa kana munshari kana nan ɗaka ma duka ma su iya tashi amma duk da haka Allah ya rike shi kullum kowa sai ya mutu amma mutuwar wannan ran Allahu allazi yatawaffal anfusa ina mauta wallazi lam tamut fi manamiha wannan kenan sai ruhul insani sai ran dan adadin wancan na asalin shi ko wancan ya fita to ko ba zina za ka yi ba sai gashi dai kaman bacci yake Allah sarki na je na gano shi tunda ka san bacci yake yi amma an riga an tafi to yanzu kan an san ba bacci bane baccin gaba ɗaya ne mutuwa ce ta gaba ɗaya to ruhi ruhin haiwani da ruhin insani haza ruhul insani wannan ruhi na dan adam din nan bihi ta mayyaza ibnu adama an gari da shi dan adam ya bambanta daga waninsa min al hayawanat da shi dan adam ya bambanta daga dabba qultu lakum fi tafsir na ga muku cikin tafsirin shawwal mauta yab'athuhum Allah da aka ce matattu Allah yana raya su ma'ana jiki Allah ya raya shi da rai innal jasada jiki bila ruhin ba ruhi matacce ne jikin dan adam ba rai ya sunansa gawa wa jasadun bila ruhin jiki ba rai sunansa gawa rai kuma ba hankali sunansa mahaukaci ga dan adam da ransa da kuma ba shi da hankali ya sunansa mahaukaci ran bai yi amfani ba tunda yanzu kuma ba ba akali kaga dai ran ne kuma sunansa hankali to yanzu wani wani malami ya irin na boko ba ya ga yaransa wani abu ya faɗa cewa ku musulmi kun ce akwai Allah ina ike suka ce ai an ce a gida ba a ganin sa ice babu shi kenan sai Allah ya sa wani yaro sai Allah ya buɗa masa shi kuma sai ya ce mala ina hankalinka sai ya ce yana ne ce ina yake ce ai ba a ganin sai ya ce ma'ana malam ba shi da hankali kenan ya haukace kenan in dai ka yadda kana da hankali amma gashi ba a ganin sa amma kuma kana da shi to sai Allah ne zaka ce sai an gan shi dole yana nan amma ko kai idan ka ba ta iya ganin sa ba in ba haka ba to ko rai ba hankali mahaukaci kenan ran ne amma kuma mahaukaci wai za ka nabi a kalin idan garar jikin garan ga hankalin walaisa fihi ma'rifatun ba shi da karatu ba shi da ilimi kuma a shugabancin wasu ce ba shi da ma'arifa ba shi da sanin Allah kuma ko ko ba shi da ilimi garan ga hankalin Allah ya bashi ga jikin amma kuma ba karatu ko to shi kuma wannan rai ne amma gairu kamili ba cikakke ba amma rai ne amma kuma gairu kamili shi kuma wannan bai cika ba za'iun zai lalace yanzu yanzu za a iya zuwa a tarwatsa shi walaisa fi daga baya aka sa ta gata walaisa fi ma'rifatu idan ba sani a cikin sa haza aqalun kamali haza aqalun gairu kamili ba cikakke ba za'i'un to zartacce ne lan yanka fi idihi ba za a amfani da shi ba wa idza kana ma'rifatu idan garan ga jikin garan ga hankalin ga ilimin oh da ada ya cika Allah kai mana wannan ko kana da ilimi baka da hankali baka cika ba ko kana da hankali baka da ilimi baka cika ba in kuma ba ba hankali mahaukaci ne ko gara to in ko ba ran ma gawa ne kawai gawa in ba rai gawa in da ran ba hankali mahaukaci in da hankalin ba ilimin bai cika ba dai bai cika ba dai amma dai mutum ne ya bi gaba ki da to wa'annan kenan su kuma abu bai cika ba sai ka gani ko wai za ka to ya shige wai za ka na ma'arifatu idan akwai sani hasalal murada abin da ake nema ya samu takunu takunu ma'a takunu ma'arifatuhu sai ransa ta zamanto ruhan lil aqal rai ne ga hankali eh takunu ma'arifatu takunu ma'arifatu sai ransa zamanto ruhan lil aqal rai ne ga hankalinsa wal aqalu hankali kuma sai ya zamanto ruhan lil ruhi shi kuma hankali shine ruhun ruhi ran rai dama ai ikon Allah daga lahutu ba sai dabaru sai akal sai alamul akal shi kuma yana binta wa ruhu shi kuma rai ruhan liljasadi sai zama rai ga jiki shi kuma malakuci kenan alamul qalbi fa ala hada abu ta haka al insani inda ruhun haywani kada yana da rai na dabban na dabba wa ruhun insani yana da rai na dan adam in shi ita kulta in kaga dama ka ce ruhun wa nafsu jiki da rai ka ji zulfarka bainahuma za ka samu bambanci tsakanin su fi ayatul zumari ayat zumaru can suratul zumari Allah ya bambanta Allah ya ce Allahu Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke kashe rai yayin mutuwarsa wallati lan tamut fi manamiha da wata bata mutu ba a cikin bacci akwai wacce Allah yake kashe ta ta mutu murus da wata gashi ya kashe ta a cikin bacci kuma amma bata mutu murus ba duk gaba ɗaya kamar wanda ake wa tiyata matacce ne amma ba murus ba mai bacci matacce ne amma ba murus ba wanda ya mutu murutsi to wannan kan an gama ransa babba kuma ta fita al-insanu fihi nafsan da na da rai biyu nafsun akwai ran da idza tufiya in ta mutu mata al-insanu dan ada ya mutu kan ko ba wata dabara kuma sai dai abin ne shi wa nafsun ɗaya ran karama kuma hasken waccan idza tufiya ita kuma in ta mutu namal insanu ma'ana yayi bacci kenan ana bacci kan kannin mutuwa lan ya mutu ba Allah ya tawakkala fusa hina mauta hadha ruhul hakiki wannan ruhul wanda in ya mutu shi kenan an mutu gaba ɗaya shine rai na hakika wallafi zan ta mutu wanda bata mutu ba kuma ya tawaffa aidan yana kashe ta aidan fi manami a cikin bacci fal insanu da adam ruhu ranta bihi yake nafasu da shi yake numfashi wa ya taharraku da shi yake motsi ya tanafasu wa ya taharraku ma dama fi ruhu dan adam zai dinga motsi zai magana zai kuma in yana da rai wa nafsuhu biha yumayyizu wancan jikinsa kuma da shi yake bambance abubuwa wani duriku ita riska abubuwa ya kulla hunisin yana da motsi filis ke na hawa su kansu kali haza sabida haka idza nama dan adam ya bacci matan nan su hullati ya ruhu ran da yake ji yake gani yake tabawa yake shafawa yake dandana yake wannan ta mutu shine ma'anar bacci ka daina ji ka daina gani ka daina ɗanɗana ka daina ko an zuwa zuwa ma abu ba za ka san an zuwa ma ba in wani abu ma yana bakin ka sai ya tsiyaye baka san kaza kaza ba wannan ran jiki wannan jiki kenan ita ma ta mutu amma wancan ko ta ruhi tana nan amma wancan ta mutu kuma murus ma mutum ya mutu gaba da ya tanafaso ya taharraku ma dama fi amma za ga yana motsi fali hada da haka idza ma idana ma in ya bacci ma sannan sunnati ya ruhul haywani fa yamqa mutu halika amma za ga yana motsi wa huwa na'imu amma yana bacci amma bai iya gane komai ka zage shi kai komai ma bai san ma me kake faɗa ba sai dan Allah ya damar da ran amma kuma za ga yana motsi yana juyawa ya tari ma ya komai amma bai san ma me ake yi ba to wayan tsamuta nafisa amma zai dinga numfashi wa huwa na'imu amma duk da haka yana bacci li'anna ruhal haqiqiyya domin ransa ta haqiqa mawjudun tana nan wa idza akaza Allahu hadha ruha idan Allah ya karbi wancan ran na haqiqa kuma bi an amatahu idan Allah ya kashe shi ya kala harakata law sai ga bai motsi zai ko ko za a daddasa shi ba zai iya komai ba wala nafasa ba numfashi wala isa zai jin komai wala shay'a ba komai ma shikenan mata ya mutu kawai al-mautu mautatani ita kanta mutuwar dan haka ta zama biyu mutuwar bacci da mutuwar gaske din nan fakat wal mautu huwa al mautul haqiqi mutuwa wanda za a binne mutum a daure shine ta hakika wani za su liba hadha ruhul haywani yakun na'ima in an cire wannan dai shine mai bacci wani za su liba ruhul haqiqi in an cire rai hakika kuma yakunu mayitan ya zama matacce kenan to to to wannan kenan shine kullu ruhu min amr rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila to akwai wannan littafi abubuwa mahiyatiha da yan maganganunsa ko dai wannan maganganu da muka yi cikin isa amma wannan littafi akwai abubuwa da yawa alamul mala'ikati alamu kaza alamu kaza akwai wanda ya shi kuma insan kamil idan mutum ya samu in ko kuma mutum ya samu kutu hatin makiya ko kuma mutum ya zo ya tasawufin practical ya tarbiya practical ya ta tsarki ya ta bin Allah Allah zai nuna ma wannan abubuwa kuma ido da ido shi kuma zai abu to wannan ne za ga bayan Allah na daga annabawa manzo Allah ya magana da na kabari an gani ya ce magana da kaza ya ce ya ji na kabari ya ce kaza ya ce kaza kuma Allah zai iya wa mutum wannan kuma a karamance kamar yadda rediyoyi da telefon da kaza da kai magana da baka san ina yake ba gwara landline ma ka san inda yake ga amma yanzu GSM din nan baka san ina yake ita ta sani buga wayoyinsa kawai yanzu yanzu ta zakulo ma shi kuma kai magana da shi kaza kaza wannan duk dan kaɗan ɗin da Allah ya ba su na sanin ruhi shi Allah ya sa suka yi irin wannan abubuwa اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين